akwai wanda kuma idan ya ta zuwa wani yanayi za ta ci abinci amma da abin da ta ci ya dawo a kowace kuma in ta tare ba za ta ci ba sai dai a bata da mako a kowace kuma kawai abin da take so in ta ci ma ta koyi da ne ta samu a labarin shadda da kafa kanta sai mutu biyar ta koyi da wannan wani sannan da dawo dalilin wani ko kai ko ni shi sa ne taribul akhlaq yake cewa wato ita ma yake yin mu'amalat na shi wadanya ta dauke mu a cikin ta wa arba'at na ta kai da wa gadalat bi yadiha anna al-adha ta wanke mana kazanta da hannayenta wa alalat na ihsan ta samu mana da kyauce sai ce walau khayrat baina hayatana wa mawtiha da za a ba wa mahaifiya lafi tsakanin rayuwarmu da mutuwarta da talabar ayatana wallahi da zaba mu mu rayu da mutu wa haka da wani dinare ba haka iya yawan suke ni za a ga mu yanzu da ni da kai abin da nake cewa Allah ya raba mu da iyayen da lafiya ko amma su ta ce Allah ya raya kullum Allah ya raya wa wani kai ko so kake su mutu ko rabu lafiya ko ba haka muke fara ba kawai dai su mutu a rabu lafiya amma su Allah ya raya haka iya yi shi to wasu ba da yake ce saboda wannan raunin abin da ta haɗu da shi ne shi ne mutu da haɗu da shi ba shi ta aka fara fara ake ta shi wato ba ruwanta da wannan kwallafi da waye da shi kan ba zai ta damunta ɗaukiyar ta gobe shi da shi sannan abu ne biyu haihuwa wajen haihuwa wannan idan mace ta zuwa haihuwa za ka ga azurta ana cewa numfasa yunkura inuji yi kaza ana gaya mata kuma har annaba ne ta so zuwa ne ce duk wacce kyara su sanadiyar haihuwa to za a wata aljanna saboda kamar ka iya cewa da wata ka iya cewa duk ne ka haihuwa domin karatun da suke hawa sana'ar gaskiya ba amma za ga idan mutum yanzu kuma ta fi kowa murna har ba da ake da wato wanda bai mata barkawa in ba kai mata barkawa sai ku bada sannan kuma duk wannan wahalar da ta ji an sai ɗauke ta ta kalle ta kawai je farin ciki ya lulluɓe ta sannan abu na uku suka ce dalilin da ya sa annabi ya ce ummuka summa ummuka summa ummuka na uku shi ne shi take wacce take shayar da maman da ya zama ba da ta wani za ka ji mata a tattauna shi ke a suna jayarwa wani tsakanin mace da namiji wani ne ya tsotso saboda wani billahi na biyu aka zo kwanciya wacce har a zuwa bakin da yana nuna har a zuwa duk abin da ta ci ya zuke za ga wasu matan suna faɗa cewa hajjiri suke hajjiri wannan ukun da na faɗa gaba ɗaya namiji yana yi to shi ne malamai wasu malamai suka ce saboda waɗannan shi za ka ce ummuka summa ummuka summa ummuka sannan ka ce summa abaka sannan mahaifinka sauran kuma an yi musharaka tsakanin mahaifi da mahaifiya biyayya uwa tana yin jirin mata da kuɗi za ta ciwo yaronta kai ma za ka ciwo bayan tarbiya kana yi da rai to amma akwai wani sirri da ake fara kuma banda wannan wanda duk ya kuya a can abin da ya ba wa mace babban daraja shine an yarda da wayannan uku amma mafi girma shine hakuri da kai da ta haife shi a gidan aure shine zai yi wata wannan martaba hakuri domin na ba ku misali satin da ya gabata na taɓa koyar da irin wanda ake tuntowa din nan a gidan yara ba ta jin tausayin uwar kuma suna ganin ta zo za su iya ɗauke ta saboda ne san samar da su iya wannan matar su samar da su ta hanyar da ba za a rika musu gori to hakuri da uwa za ta ta haihu ta motar step sun a gidan aure ya ya ba da wannan martaba kuma kuwa wannan ku gani idan ba ke wannan ba tausayin da za ka ji wallahi ba za ta ji tauba bai ji tausayin ta in namiji ne ko mace za ta ji yaro saboda suna ganin ba su yi abin tausayawa ba me yasa suka samar da su ta wannan hanya domin su ne kina saboda haka wannan shi ne abubuwan da mutum da suke ba cewa su ne bukatan da ya gani za mu zo gabar da idan da yanzu an yi magana akan cewa in muka sun ma baka an faɗi da uku sai ka haɗe ka samu kanka a saka mai wuya uwa ta ce zo uba ya ce karɓa zo yawa yanzu wani an ji ta kewa ya za a yi tun daga hadisin da ya yi an gane hadisin ko to ya za a yi ana gama sauran sai ka zo ka tsaya a gajiya na'am an yi wa imamu malik wannan tambayar uwan na madina uban yana kamar misali sha mai ko sudan sai uban ya ce ya zo nan ya same ni ita ko uwa ce ce kare so ba zuwa an samu sabani tsakanin uwa da uwa saboda haka yake kare so ba zuwa wasu ka ce a samun transfer a kai wa irin ta aiki sai ke so su biyo shi suke ba lafiya sai ke so kan ya biyo shi sai uwa ta ce ba za ki ba shi kuma uban yake lallai ya zo to malam ne yake so ya ce a ta amma ko wajen sarka manja ana magana ne akan yaro ka fahimta da ku yaro wannan kuma an yi magana akan abin da ya shafi an rabu aure an zo ana ta rigima kowa yana ganin ga wanda za a ba duk wannan akwai maganganu na wane ne shi ne annabi ya raba rigima wannan ba da wayenka da wayona yawwa shekara ta ishirin da biyar talatin uwa ta ce karka fita uba ya ce in baka fito ba Allah ya tsine ba misali kaga kasa mai yiwuwa ne za ka ce wa da sama da yasa wannan ba su ciwo ne malam jamfi ya ce wajen mahaifin da wannan kana magana an suna tare kenan ba a rabu ba saboda da yaron da uwar gaba ɗaya sanadiyya a ƙarƙashin ubansu wannan cikin kuma malamai sun bari suka ce saboda a lokacin idan yake zo take karkaji to zai yi cewa kai da kuwa ta ka kuma mun gida ke ma za ta ce ko amma idan ya je ko abu na farko suka ce maslaha ne sai maslaha eh musu maslaha idan ta kiyuwa maslaha ta kiyuwa ta kure to sai aka ce ta gurin mahaifi saboda shi uba ya zartar da abu ta yake ita ko uwa ta sauke ta kowa sai ka zo ka lallaba ka ce mata ai zo ba ka lallaba ba amma ki hakuri da abin da za ka fara suna da sauran sako sun fi kowa saurin baki amma ta fi saurin sauka mahaifi ko idan zai da ya sa doka in ba zai fita yace in ni na dawo in zo ta da zan zo ta da ke a gidan nan kawai mun gida da gaske ki uwa kwanta faɗa ma ita za ka nemo ka ko shi za su kawo sauran da ta yara ki saboda haka wannan magana da an yi ba bai wannan tambayar su aka kawo to kun ga abu wato yana buƙatar takarar sai dai duk wannan karfin haƙi mun faɗa da din da ya gabata uwa ba ta da haƙƙi da cewa ɗaya ta kuma kasta ba haƙƙin ta bane kawai ne zai kuma Annabi Ibrahim ya ce wa ɗansa kaza ba dai shi ba da abu bi akai an fahimta da jahu ko kuma wani zai ce wa ai Abdullahi ba kai da Umar ba ya ce wa Abdullahi da Umar ya ce wa tsaka shi ne Imam Ahmad da sauran ba da yake ce ai kai ba Umar bane kuma kai ba Annabi Ibrahim bane kace wannan ba hakkin ta bane akwai maganganun malamai da suke kawowa sosai saboda amma hakkin da duniya wannan za a bi mutu حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني زيد بن اسلم انا على ابن يسار انا ابن يسار dinnan bararran bawa ne na maimuna matan annabi alaihi salatu wassalam aini saboda haka babban malami ne yana ɗaya daga cikin malaman da ake faɗan cikin fuqaha usaba wato malami ne na cikin sosai ga ibada ya rasu wato a yana da shekara 84 a shekara 94 bayan hijira wasu suka ce kuma a shekara ta 103 ne a Iskandariya yanzu shi aka yace ana Abdullahi bin Abbas shi ko Abdullahi bin Abbas shine hibru hadhihi al-umma ko hibru al-umma malamin al-umma kenan wanda Allah ne ta so sai ya mata tambari da wato turjuman al-Qur'an masanin fasara al-Qur'an yana da akwai tafsir ibn Abbas da ake duba za ga duk fasarorin sa na Abdullahi bin Abbas bayan haka kuma yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa yawan hadisi سواء من تولى عبيد جاكي دبوز وطن سواء من الصحب فوق الألف كلمة من الحديث عن المختار خير مدى أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة كذبا عمر وابن عباس سواء أبا خير ابن عباس يلا ده حديث دبوز إلى تريك ده إن شاء الله سواء هذا وشيني ɗari shida da sittin a sittin sittin dubu ɗaya ɗari shida da sittin yake ne to shi ne abdullahi da abbas shi ne bawan allah da na taɓa gaya muku a nan muna karanta wani littafi lokacin da ya zo rasuwa an ɗauko gawarsa an taho da ita a daidai wannan lokacin wato aka ga wani farin tsuntsu ya shige mu cikin littafin sabai suka ce sun ga shigar tsuntsun na cikin littafin ya ba su ga fitarsa an zo jira shi a cikin kabari suka ji murya an ce ya ayyatu hannafsul mu'minna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fa yaquli fi ibadi wa yaquli jannati haka suka ji wannan murya ba san waye ba ya ce wannan ran nutsiya ki koma zuwa ga ubangiji kina yarda da Allah ana Allah yana yarda da ki ki shiga cikin bayina kuma ki shiga aljanna Abdullahi da Abbas la zama da yake saboda haka ya rasa a ayyukan shekara ta 68 wanda ya masa sallah kuma dan gidan sai da Ali Muhammad bin Al-Hanafiya an gane ko yawa sannan lokacin da Annabi ya duniya wa shekaran ta sha uku kace a duniya sha uku Abdullahi da Abbas to shine yake cewa annahu atahu rajul wa mutum ya zo mar faqala yake inni khadabtu mar'atan yace na nemi wata mace shine khadabtu mar'atan na nemi wata mace wata abin nufi ya nemi auren wata mace shine shada ba ya nemi auren wata mace fa abar an kanki hali sai ta kita aure ba ta so ta ta zo ya kai invitation later ta yi rejection saboda haka sai ta ki wa kana ba hazari sai wani daban kuma ya zo dan takara daban sai ya nemi aurenta fa ahabbat an tayi aure sai ta zo ta aure shi ta mutu tunda shi to ba a tilas shi ta mutu shi ba wannan zai ce fa girtu alaiha sai shi ya kama da akan ta ba ba ta sabai amma waje yana cikin ta yake fa qataltu ha yake kawai je na je na kashe ta ita ba shi wannan da farkon da aka ce wa abu sai ya sa wata kashe ta sai ya ga Abdullahi da Abdul kuma imani ya dawo ba yace fa halli min tawwa inna tu Allah zai ka rutu ba na kada zai ce ummuka hayya tabe da yake mace ne yace ban je kana da rai tambaye da yake mace ne ban je kana da rai kada la yace a tawo kada yake tu ila Allah azza wa jalla yace to ai dama da tana da rai yana da wani aiki da manya manya da zai zai iya wato yi wa bayan da Allah ya rika bayan da lada da yawa da za iya compensation yake kawai da rika ciwar wa Allah wa ta qara ilayhi masarata farka ne wato kukan toji iya iyawarka yake fa da hafu sai na tafi fa ta antu bin abbas na je na tambayi azla da abbas lima ta'alta muta'altahu an ayati ummi shi ne ruwa ya ce sai wa Allah ya bar tambaya ne sai ya tambaye shi cewa shin mahaifiyarka tana raye ne sai ya tambaya akan rayuwar mahaifiyarsa fa kana ji ce ni la a'lamu amala yace ni ka inda Allah ya bar ban san wani aiki ba aqrabu ila Allah azza wa jalla wanda yake kusanta Allah madaukaki yake kusanta mutum zuwa ga Allah madaukaki sarki min birru wa walida fiye da biyayya ga uwa yake ban san wani yake ba yi wa uwa biyayya yake ya fi tsaro kusance mutum zuwa ga Allah to Allah ya dace da eh duk wannan abubuwa ne ba ibada ce in ka yi ibada irin wannan da ke wai yake ta roƙon Allah Allah ya dace da yau babu biyayya da aji babu da yake magana akan biyayya ga mahaifi kuma mun ji mata sai na mahaifiya ɗaya biyu uku to kuma biyayya ga mahaifin shi kansa mun fara yin biyayya yi wa mutum abu fiye da kyautata wa fiye da yin yi da su shi ne biyayya aljiyoyi shi ne aljiyoyi حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وائل بن خالد عن ابن شبر ما قال سمعت ابا زرعه عن ابي هريره ناجى ابي زرعه daga abin wurera Allah ba ka ce sarki ya kara masa da wanda abu wurera da ba an san shi shi kuma abu zura wato ibn Umar ibn Jarir al-Kufi suka ne na cikin malaman tabi'i yana da daga cikin sannan wasu malaman suka ce sunansa a shine al-Kunya sa wasu kuma suka ce a sunansa Umar wasu suka ce sunansa Hali Hali saboda haka shine abu zura yanzu saboda haka akwai maganganu uku dan gane da sunansa to daga Abu Hurairah daga malamin da Abu Hurairah Abu Hurairah kuma an yi labari a kan sunayen su sunaye da yawa amma ne wanda aka fita jiya a kai shine Abdurrahman ibn Sa'd ya mutu nan a shekara ta shida lokacin da aka yi yakin Khaibar Khaibar an zo ana raba ganima sai ga yana zuwa a nan sai ya dauko rabon zai ce shi ba wanda ya zo karɓa ba mutumin da ya zo aka ba shi musulunci ya musulunta sai ya zauna fadar annabi alaihi salatu wasalam baya zuwa ko ina ka ka iya cewa shekara hudu a gaban annabi alaihi salatu wasalam kuma shekara hudu ko a bayar da kake ai da jini kenan ko a gaba eh wa muna so mu magana ne akan masu tuka abu wa cewa kaza kaza da jini kenan sannan yana da hadisi guda ɗari biyar dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu shi kaɗai wannan kan yasa ba za ga duk kwana goma yana rawaito a hadisi 35 kenan in kai divide by a a wato kwanakin da yake a shekara hudu duk kwana goma yana rawaito a hadisi 35 to ka ga hadisi 35 da Abu Hurairah yake rawaita idan da ake mutane mutum fahim idan da za ka raba su mutane yanzu a ce ka je fadar sarkin Kano ko gidan gwamna a matsayin karfin jarida 24 hours ba abin da yake raba ka da shi sai kwanci a barci a ce ka dauko magana guda hudu ba kai goma ba kullun daga maganganun da gwamna ya ko sarki za a ce ka biya shi hutu daga maganganun da yayi a ce ma gwamna ba a rana ba zai magana guda uku da ba za ka yi cewa ina so magana akan ba cewa dan me yasa yake da yawan maganganu bayan da ya jima da musulunta ba to kar ku manta da cewa ba annabi ba Abu Hurairah ba zuwa ko ina kuma maganganu uku kawai in zaka yi saba yake rawar zuwa daga annabi tun daga asuba har zuwa da ai sun mai da sai kira sannan abu na biyu yake shi da baya bai da kokari yake haka yake da ni bari ji ba da da kana yake amma wajen nan cewa annabi ka annabi yake idan ku da bayani na yi addu'a na tura yace da yau ba za ka kuma manta duk abin da ka yi yace da ranar duk ban kara manta duk abin da nake daga bakin Annabi alaihi salatu wassalam in ka ga zuwa Abu Hurairah yana da wani kalubale idan ya ga ba yana da wani a cikin mutane zai ce to sallah zuwa din yau kamar yanzu yake wani liman ya karanta ne duk da muke sallah ne da yawa sun manta zai ce raka ta farko fa ya je sallah ta biyu ya je sallah sannan idan ya ga zai ce to watan da ya wuce ba watan shawwal a rana ta farko liman ya karanta kaza a zuwa a azhar a magariba ya je kaza a isha ya je kaza wallahi ya manta ji kansa sai ya ji sabo gaba daya da akwai lokacin da wani sarki yana so a gwada Abu Huraira sai sa aka kirawo shi shi ba sahabi bane tabi'i ne da aka zo da Abu Huraira sai ce an ce mana ka zauna da Annabi alaihi salatu wasallam yake kware ko sai to da Allah muna so ka ga wannan ne Annabi ya wada kawai ya fara yi wata rana muna zaune da annabi alaihi salatu wasallam ya ce kaza wata rana muna zaune sai ta je daga gida da yau sai ce kaza wata rana muna zaune sai ta ji yake gurin baka ji guri kaza ba a hanya yake mara kaza da aka je guri kaza yake kaza sai da ya faɗa hadisi sai a cikin shi bai san akwai wani a cikin ɗaki yana ta rubuta da hadisi da ya rubuta na ɗaya kaza na biyu kaza canja aka shekara tun sai wannan sarki ya kuma cewa bai yato ba abu bai na an gore da bai canja shi bai san jarraba shi za a yi ba ana zuwa da shi sai ce shekara bara ta zo nan ka gaya mana maganganun annabi alaihi salatu wassalam sai muna so yanzu ba ka karantar da mu sai ce wancan na bara kake so bai da ta ba ko wani sai ce na bara sai ba da karatu ba yana yi yana yi zai yi ciki yana zuwa wata gaba ta aka ce ya isa sai da ana kabbara ashe kiwon jannatin ɗaki yana da duk hadisin da ya janyo sai ya ce ya tsince ne kawo su duka da ya gane jaraba za su suka yi masa kawai da ya rage ya masa magana yake da san dan wannan suka kira ni bazan zo wata yake biya Abu Hurairah Abu Hurairah saboda haka Abu Hurairah yana da abubuwa da yawa ba tarihi da zai ba amma alal akalli shine wannan Abdulrahman ibn Sa'id Allah ya kara masa yarda to shine yake cewa kala yace ina ya rasulullah an ce ya wa idan Allah bana baro wa za a tota ta wa ayyubiya al ummu yace mahaifiyarsa kala kuma ba yake kallon wa kala ummu yace mahaifiyarsa kala kuma ba yake kallon wa kala ummu mahaifiyarsa kala kuma ba yake kallon wa kala aba yake kallon mahaifiyarsa al baba wannan hadisi shine wanda muke da shi حدثنا بيت بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابو زرعه في هذا الوقت اكو مغزلو اكو ملائكه انا ابو هريره اتى رجل النبي الله النبي الله صلى الله عليه وسلم ويمكن يذكر انه الله kira da yanzu Allah tabbata a yayin sa fa fa ku ta ki nan da yayin ki ma ta amuru da za ka umarce ni da kike umarta ta kala ki ki jira umma ina umarta ta da kyauta ta wasiya umma maliya ثم عاد sai dawo fakari yi bira umma yake biyayya ne ga mahaifiyarka kamar ilzam bira umma kake kana zamti biyayya ga mahaifiyarka ثم عاد kuma dawo fakari yake bira umma biyayya ga mahaifiyarka ثم عاد raja sai dawo karo na wasu fakari yake bira umma yake biyayya ga mahaifiyarka ثم عاد الخالد sai dawo karo na biyar fakari yake bira abarka sannan biyayya ga wato mahaifiyarka babu biyayya walidai wa in zalama babu da zai magana babu da hudu akan biyayya ga iyayensa ko da sun zalunce ka da mutane da muke na drama ne da ba zalunta ta ce ba zalunta ta ce kuma abun mamaki wata rana wani mutum ya zo gurin sa a Madina yana zuwa yace ina Abdurrahman bin Auf yace gani yace ni dan uwan mahaifiyarka duk da ba abun da kai wannan abubuwa dan uwan mahaifiyarka ne ina da dukiya yanzu na kare na zo saboda lokacin yayi kudi Abdurrahman bin Auf yace ni dan uwan mahaifiyarka ne na zo ne ka taimaka min ban da jari yace to yace da ka ko jira ne dubu ya bai ya bai jiwa ga abin da uwar ta uwar ta kai masa kuwa mahaifiyarsa ya bai yace kai hakuri yanzu ba ka dawo da da saka wanda aka tura ka sun ji wata dawo ba jira ne dubu wani miliyoyi ne a yanzu ya bai yace ayi hakuri da wannan shi ne ba da su ka duba da Abdurrahman bin Auf duk wannan abubuwan da sai masa amma kuma kyautatawa yake dan zamu zo magana a kai idan iyayen sun mutu kuma wasu a zaka kyautata abokan su da ɗan uwan su su ma za ni ba a kai domin sai ba ni a cikin da hudu gaba ɗaya duk akan iyaye za a yi a cikin ta to shi ne ma ne yake cewa an Sulaiman a huwa ibnu Salam ko ko ya da sana hajjaj قال حدثنا عباد هو ابن سلمة عن سليمان الكتمي عن سعيد الأيسي عن ابن عباس قال ما للمسلم له والدان فأول مسلمين الذين رجعوا على الشيء البلادي مسلم بعد مسلمين يسلم إليه ما مكتسبا يوائد أن ينهي neman lada a dangane da kyauta ta musu da yake illa wa ta Allah wa lahu babai ba sai Allah fata allahu lahu babain fati sai Allah ya buɗe makomofi guda biyu ya amin min aljannati la aljanna ana nufin la aljanna wa in kana wahidan dan wa iyayen guda ɗaya ne fa wahida sai a buɗe wa ɗaya misali mahaifi ɗin kawai ka tara sai shi kake kawai kyauta ta sai a buɗe ma kofa idan kuma guda biyu ne ka kyauta ta wa ɗayan har ya bar duniya ko har ta bar duniya kana da kyautata wata ka ka gaba da kofa ne saura daya ko yawa wa in azbaba ahaduhuma idan ɗaya ne idan ya fitatar da ɗayan su kuwa lam yarda Allahu anhu to Allah ba zai yarda da kai ba hatta yarda anhu har sai shi ya yarda sami mutum kila wa in wala wa ufiki sai aka da zai ga ko da suna zaluntar sa kala sai annabi yake wa in zalama wa kuwa ko da suna zaluntar sa kaga wannan hadisin duk da yana da rauni amma yana so ya nuna ba wato a kuma da martaba ta iya amma wannan da muka wuce shi Hamad bin Salama din da shi na farkon Ismaili shi ne wanda aka ce shi ne ya auri mata da mutu amma da dini shi ne saboda baya haihuwa in ya auri wannan ne ya fi jima wata haihuwa zai zabe ta sai kuma auri wata to kuma matsalar da gaji ne shi ne wani malami ya ce kaga da yanzu ne zai je asibiti a wani malami zo da aka shi ne dalili ba wai saboda abu kirki ba ne yawa domin wani malami cewa ya ibn mubarak cewa da yake ga madina yake bai ga malamin da yake kwatanta irin wato ɗabi'u irin da mutanen farko sahabbai ba fiye da amma da zai tsara abin da ya faɗa kenan saboda irin wato abubuwan san kaje in je kai da kuma Allah ya zawo kai ya kuma Allah wato ya jarrabe shi da kamar bani ne sabai da kai to a yi ta aure aure kuma haka ne ko ba zuwa Allah ya yi um babu lilil kawai lilil kala kalami liwalidi ko lilil kalami liwalidi babu da yake magana akan babu da biyar kyautata magana ga iyaye حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراج قال حدثني سيسلا ابن مجاز قال كنت مع النجدان سيسلا ابن مجاز يكي سوى لا تكنتي تاردع النجدان سيني أصحاب نجدة بن عالم الخارجي ina tare da wayannan mutanen wato mutanen iyalan Najda ibn Ali ina tare da su yace fa asaki baluba la ara illa ila sabai yace sai ne wani sako wanda baya tsammanin wannan sako baya wa kowane bangare in ba da cikin manyan manyan dirbabi yace a tsammani da wannan sakon da ne babban dirbi yau sai yace fa da kansu dalika da bin Allah sai ne ne Allah da Umar saboda abin ya da kasan imani ne yake sa mutum ya sa ya saba wa Allah abin da ne duk wanda ya ga ya saba Allah bai damu ba to ji dan yayi wa tabi'a ya ji ba ku ke kala mali yake ne zuru kunti nace kaza wa kaza da kaza da kaza kala yake ne ta hali ne sabai to dai kun tabbar da hankalin jiya a wannan ba da cikin manyan manyan zuru ko kuma dawa a baya mun yi bayani dangane da yadda ake gane kabira duk zurbin da Allah yake ji zai zai kuji da mutum ko man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha ne kun da aka ce za a dawo a ciki wa qadiba Allahu alayhi ko za a yi da mutum wala alahu ko za a tsiruwa an gare to irin wannan duk alamu ne ne cewa zulubin babba ne kabira yana cikin sabai to sai yake maka ai ka san su guda tare ne na farko al-ishraku billah tarayya da Allah shirka ba ba a yi biya da wuta ba ku yi ɗan ba ku yi ɗan a jahannam duk wanda yake shirka duk wani aboki da zai ba ta harkar shirka wallahi ta rubuce domin laifi ne da Allah ba ya yaje shi ko iyayen sa ma da limaman makare Allah ya kula da innahu bi yusri billah wa qad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wai shiru ma dole zalika da dole ya duk Allah baya ya da mutum akan shirka to biza ko ka fari ya ya mu wai ba da shi ai shirka da suka ya ba shirka bane wannan da abun da baya cikin barulla ba ruwan ka wa qadimu nasmati da kisa rai shine nasma shine nasma da rai kenan wani jiraru ne na za da gudu a gurin gumurzu an zuwa ya yaki tsakanin musulmi da kafirai sai mutum ya juya wa tawalli yau da aka ce juya baya mutum ya gudu ranar gudu wa qadabul muqtara da jiban ka ta sabon mata kawai ka daga ganin ta kullun kana ganin ta ba ka ce wa ya san ma me yake wannan jifa ne in za mu ji ma malik ne sai amma bulala domin jifan ta kai wa ya san me kike kai ka san me ke da zuwa ba so da kana yin shiga ta kwarai ko sai ai wa ya ma san me kike ko ka kalli wani imam malik ne ce kuna fara da wani kace ubudi rago da Allah da yake ni ina da uba ku kaji ne kai wa ku ko ba da wani yawwa ba ko mun mukalafa ji shi bai da uba ke sai ka mu kawo da koyi a gaban sa wa akulu ni ba da cewa su za ta ji da faralai da ranar kiyama alladhi la yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu inna man bai'a mithlu riba da faralai za ta ji duk wanda kaga inda faralai Allah ya rana kiyama wallahi da banki in ka rasul nan da ake kara na banki da jimuki da gare da yau wani suna Allah ya baka bana wa kullu mali ne shi da cin dukiyar maraya ba da yake sai da cin dukiyar maraya gwara ka ba ga roji irin wannan kuntin da baya amfani baya wannan shuka sai a hadiya wallahi ya fito shi da ka dukiyar maraya a wannan za ku ga wani wani sai ga zo a gidan rediyo an zo zo ana kan jima da zuwa su kuɗin maraya kuma ba ruwan da aliyan bai a yana jin cewa ya ta halal to shi ne ma da yake wani al'adu in masjidi da in ta'addanci a masallaci ko wanda irin masallaci inda ake sallah ko ga dan hau ga yanzu ba mu ba mu cikin mu cikin wakilta ko mutum zai je cikin masallaci ya kawo da yanzu bom ko a a yanzu to wani hadu fil masjidi kabira ne ballanta na masallacin maka kuma wanda shi ba wai zuwa kai ba kana da a kana cin bakar yunwa idan kai ni kudi ka je maka la kai ne ji sai Allah ya kora ka domin Allah ya wa man yuridu bi ilhadi bi kulli yudiku min amali shi ta wani daga cikin magabata idan ya yake hadisi sauri da gudu sai bagara kai ya je ki kada ran da yariya ba sako a harin fito da haka sabon da ke zuwa da tsawon aljihu akwai unguwar ba za ka ce mana idan ka je yanzu mutanen mutum cika ta a maka wallahi da ka san a farko kurmi ta idan ka yi kun ko da kara akwai wata unguwa da wani abokin da ya dawo ba shi ba yake mana duk da unguwar kafin ya dawo an rubuce ta gaba daya gaba ɗaya sun yi an rubuce ta kuma ana kai a mutane mutanen mutum je baka kira da wani da wasu zuwa mata wanda za su je su rika tambaya wani malamin da yake ya taɓa ji da kullun su tana tambayar wata mutum ne suka fata wa aikin hajji yake kuma makaci ne ɗan da ɗan Najeriya su ake su kawai sun shiga suna fata wa maza aikin hajji to ku duba ba aya suratul hajji miji kawai idan kai shi Allah ya kona ina ga wanda ya je wannan tabargaza Allah ya kare wannan yastaghfiru da wanda yake bautar da mutane fasara ta farko kenan ta biyu yadda cikin wanda yake mutane izgiri ko ka ga mutum dan kauye da dan garin da zubo wulakantawa wannan izgiri ne ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunu khayran minhum Allah ya hana saboda haka babu babu izgiri ka kalli mutum kai mai izgiri wa buka'ul walidayni min al-uquq da kukan iyaye ka sa uwa uwa kuka ko uba kuka minan hukuk saboda saba musu amma ba ba wai akan wancan ba mun ga muku akan haƙƙin su yanzu ka zo na faɗa ga din da yin gaba da nace wanda take wanda take zagin baba ke ni sai ka sai ka ka ce da a wannan ai ba ka ce sai baba ba ka sai isa bane ko ba haka ba sai ta zagi mai ko ka ji an ce ka ce da ba wannan ake magana ba na? an gane ko eh wanda wannan kan nesa da zaka samu to dole kaga ba su muke magana ba haka kawai saboda wani ra'ayi na ta irin kiji na mata ka san ita abu wani abu sai abu ka ji jilani sai kana so ka zauna lafiya to ka ajiye mutane matar ka tana hausawa zuwa ba ka tana aika ba yake za ku zama lafiya za mu zuwa shi ne zuwa mubiya mu je Abu Hurairah ne dawo yana zuwa ya gaishe ta amma su suna ganin nesa nesa zai mu saboda wani lokacin suna da mai da matan ƴaƴan su kishiyoyi tsakani da Allah yawa to saboda haka shi da dan a nesa ta da rika a rika marmari yanzu ruwa Allah yake mun ma dan zabi har wani fiti ke aiki kawai idan ya gari yana aiki a Abuja idan ya dawo za ka kawai da aka huta ne kwanan ne sai sai mata ta ce zan je in gaida umma babu ta kenan sai ta samo da guda ɗaya ko ƴar kaza aka kai mata barci su sai ta ji ta yi ta ita ma wannan sai titi zai dawo ta ce ni ma zan je gaida sai ta mata barci sai titi kaga sai ta buga da ruka haka kuma ba ruwan da me aka kawo ba zai dawo ba ta rika ganin duk abin da ake yi yanzu ayar ake yi ita ba mata ake yi ba a mata sai kika haifo min da rutar a daga wannan zuwa da ita ba za a yi wannan ba kan da na jawo ana ta tsinan ya kira ina duk za a samu wannan matsaloli to to da haka shi ne a wasu sai da yake hikimomin da take abuka da tunani yake a nisan ta to shi ne yake kana ni ibnu umar Allah da umar yake da ni a tafrahu minan na ai a tafahu minan na yake to rawu ta kake ji wato yiwu an kai kunan janna kuma kana so ka shiga aljanna kullu sai nake i wallahi in da ba larabci ne kun in wa rabbi ya ina alqur'ani waje bi yau eh a hausa ma in muke cewa kaza kaza in i wallahi haka da ake ali da yake a ayyin walidata ya wallahi da umar yake iyayen ka suna da rai kullu sai nake ayyin ummi yake eh bai ya da rai da rai ali da yake wallahi ina rage da Allah lau alanta da hankala da za ka so su ta mata magana wa auja hatta ab ka tiyar da ita abinci da ta rako nan da aljanna wallahi da tika da aljanna mace na kan sawai mutikar kani santi manye manye jira mutikar kani santi to za ka shiga aljanna ba ni aljanna kake zowa za ka shige ta ba ni ta hasana abu nu'ay حدثنا سفيان Sufyan bin Uyayna ce zaka ce Sufyan anan an gane ku yawa ko kuma abuwan kai Sufyan Sauri kawai da nan kawo Abdullahi Abu Tari ne ana nufin Abdullahi bin Mas'ud shi kuma da aka ce Sufyan aka jiru ana nufin Sufyan Sauri yana cikin manyan wato malamai domin Abdullahi bin Mubarak yana yi wanda yake malami ne da in ka gan shi dole sai ka yi awar zama da saboda kike awar da jikinsa an yi jamu bin Urwa ana bi an karbo daga wato mahaifinsa an gane ku suka ne kabuju shine mamu yana cikin fuka hawo saba fi urwa ta ibn zubayr yawa to shi ne ke cewa imamu zuhuri ko cewa shi urwa babu la takdiru bila yake ko ji ne da bashi da jebi saboda sun ba da ilimin sa a shekara ta 29 wato aka haife to shi ne yake cewa وقال آياتي وقجب جناك وقجب لو ما جنا عبد الله من الرحمة لكن فتاوه فتاوكتين لا واتو قد أنت من الرحمة تولى توتين لكن فتاوه واتو كم كان لكين جريتو توقي آيات وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرا فلقتي ويوم جدي كذكوت كمن يدع واتو سكا ذكرنا أنا كريم سورة الإسراء قال إنك لا توتنع من شيء أحباه كيف أنا سوى أو جسكته دعوا من السفر بغض دعوا من السفر قاعدة كوي بغض yawa to ina ga za mu tsaya nan tafi ne zuwa sai mu tsora a babi na shida abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya kafa sai sarki ya yaje mana kuma Allah ya ba mu kuskuren aiki da abubuwan da zamu muna roƙon da wato wani da suna ya tafiya a dogon sa da kasa iyayen mu Allah ya kara musu lafiya ba sai marasa ya kuma da suka riga mu gidan da gaskiya Allah ya jaddada rahama a kaburburan muna roƙon wani da suna ya tafiya a dogon sa da kasa Allah madaukakin sarki ya saka wa iyayenmu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya faranta musu a rayuwarsu waɗanda suke cikin abubuwan ko Allah ya haskaka musu abubuwan suna da kowa wani da suna da kyawawa da tsohon da wanda ta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje maka اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضيها برحمتك يا هادي يا سلام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم